محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجزاك الله سبحانه وتعالى ويسر لنا أجواء ومن سافيا مشي بهم بكراتمنا كتاب مختصر الأخضري أيضا مكتاب فصلين هو نعم مثل فصل في الحيض wannan fasalin imanin ya ware shi ne don ya bayyana mana abubuwan da suke da alaƙa da jinin haila ya ce wanda sa'u mubata da atun ko mubtadi'a mubtadi'a yanzu a ne wajen guyansa مبتدا طيب ده اسم فاعل زي ما مبتدئه ياتي مبتدأة ومعتادة وحامل ita su dai mata gaba ɗayan su ka tattara su za ka sa su kashi uku ne dangane da abin da ya shafi jinin haila akwai mubtada'a wadda take da can ba ta da tsari ba ta da al'ada yanzu ta fara haila akwai kuma mu'tadatun wadda ta saba tana da al'ada da kwanaki da ta saba yi ta san su ayyanannu akwai kuma hamilun wadda take wato mai ciki dangane da abin da ya shafi jinin haila waɗannan mutanen su su ne akan samu haila gunsu dama mubtada'a ko da ya zama dama ma'anarta dama yarinya da ba ta fara ba ba ta san lissafin kwanakin haila ba ta san tsarinsa ba in ya zo kuma ba ta san ma dokokinsa ba la'alla ko kuma ya zama ta fara tana yi sannan kuma tana da wasu kwanaki da ta sani duk wata in ya zo to kwana kaza take shi ne ma'anar motsada ita ko hamil wani hali ne dama na musamman akan same shi nadi yawwa yace wa aktharul haidi mafi yawan haila lil mubtada'a 15 yawman mafi yawan kwanakin haila da wadda take mai farawa da ba ta taɓa yi ba yanzu ne ta fara kwana goma sha biyar ne nan yana magana ne akan aktharu ayyamihi mafi yawan kwanakin da mace za ta tana haila to ba zai wuce kwana goma sha biyar idan mai farawa ce wani mu'tadatin adatu ita ko mai al'ada al'ada ce ma'ana mafi yawan kwanaki a gunka shine abin da ta saba yi suna wucewa sai ta san cewa ta shiga kuma wani hali da amma in wanda bata fara bata fara bane ko kuma karanta da farko kenan to za ta iya kawa har kwana goma sha biyar da ake hanya shine abin da yake so faɗa ma'ana kar ta damu ko ta yi kwana goma sha biyar duk a cikin haila ita mai farawa wadda ku take da al'ada kwana biyar ta saba kwana shida ta saba kwana bakwai ta saba to kwanakinta shine wannan al'adun al'ada da ta saba yi ma'ana kwanakin da ta saba haila ta saba zuwa mata sai ce fa in ta ma da bi haddamu in jinin ya zarce da ita nan ana zancen wa ita mai al'ada misali tana kwana bakwai duk wata to in ta ga ya zarce ya kai na takwas ya kai na tara sai ce za da talafata ayyami sai ta kara kwana uku ma'ana akan me akan kwanakin al'adar ta kaga sai zama in me bakwai ce ta kara kwana uku sai zama goma malam tujawu kamsa ta ashara yau muddin dai bai wuce kwana goma sha biyu ma'ana inda misali sha uku take yi sai ta ƙara kwana nawa biyu kan da yake bari ya zarta sha biyu shi ne abin da ke so a to mu bashi wannan iya ko abin da za ku ambata wannan abubuwan da ya ambata kashin mata kashin uku haka yake kusan a dukkan mazhabobi inda aka yi saɓani ko maganganu inda suka ruwa shine maganar mafi karancin kwanakin haila da mafi yawancin kwanakin haila wannan duk malami sun saba kasancewar babu nasi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya magana akan waɗannan abubuwa ma'ana nasi ingantacce wanda ya inganta zai ce mafi yawan kwanakin haila shine kaza babu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake ya inganta shi yasa mana shaukani yake cewa a wannan babin babu wani abu da ya inganta lafi a ƙayyarhi wa lafi a ƙarfi duk abin da aka faɗa yi da ne na malami wannan suka ce sha biyar wasu suka ce sha biyar nan sauran mazhabobin ne guda uku banda abu hanifa ma'ana da malik da shafi'i da ahmad bin suna kan wajen mafi yawan kwanakin ainihin shi ne sha biyar magana a ƙallu ku suka saba a gurin malik ko da kwana ɗaya ne a ƙallu ku ya yi mana ko kwana ɗaya ya zo ya tafi to kar a ce wani abu ne na rashin lafiya a haila wasu kuma suka ce kwana uku duk saboda me saboda babu nasi rukun daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan meye mafi karancin menene mafi yawa abin da ya zo dangane da maganar haila a hadisan dangane da inda za a iya fahimtar wani abu na adadi wasu hadisai ne ga shi nan wanda ke hannuna malami ya kawo wasu daga cikin su akwai hadisin Fatima bint Abi Ubayshi a inda take cewa ya Rasulullah inni la azkuru wata rana wannan mata ta zo ta samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce ya Rasulullah ni fa tsarki baya samu na ma'ana koyaushe a cikin jini nake afa ada usala shikenan sai in zauna in bar sallah gaba daya فقال لها في النبي صلى الله عليه وسلم يشريتا إنما ذلك عرق wannan wata jijiya ce a jikinki ta jini da ta kefe so wannan jini yake yawa fiye da yadda aka saba ma'ana ke ga rashin lafiya ne walai sabbi haila ba haila ba ce ma'ana istihada wannan daga nan aka fahimci akwai jinin haila akwai kuma jinin da ake ce masa istihada jinin istihada shine jinin da ya zarta abin da aka sani na al'ada ya zama na rashin lafiya amma wanda yake an saba da shi kuma kalar sama daban baki ne yana da wari-wari wannan shi ne jinin haila in ya zama ba baki ba ne ya jaja ne kuma ba wannan wari da aka saba ji da shi daga jinin haila jini ne na istihaba rashin lafiya ce wata jijiya ce take fidda abin ya wuce yadda ya kamata ko kuma wata rashin lafiya ce akwai a jikin mutum mun fahimci abin to sai gaya mata haka shine sai ke cewa fa idza aqbalat al haybatu in haila ta zo miki fatu jisala to ki bar sallah fa idza zahaba qadruha idan gurgudan ta yake kaga gurgudan ta yake bai ce kwanakin da guda goma sha biyar din ba sai in gurgudan ta yake ma'ana yana zancen idan kin san abin da kika saba yi na al'adar ya zo ya wuce sai ce fasili addama anki fasili an iddama ki wanke jini daga cikinki wa salli kuma ki je ki sallah ma'ana ko jinin bai tsaya ba kaga ta zama mai kenan mai jinin istiham yau a banda wannan akwai kuma hadisin hamnatu bin jahsh qalat ita ma ta zo take cewa manzo Allah sama kuntu astahabu haidatan kathiratan shadidatan na kasance na kan yi istihaba ma'ana jini yakan zarce min da yawa kuma mai tsanani فأتيت النبي ستة سنزو من ذا الله صلى الله عليه وسلم فقلت سنتي لشي يا رسول الله إني امرأة استعاض نيمة سيمي استهام حيضة كثيرة شديدة إن ينحيلا يوكم من أنني فما ترى فيها ما رأيك لكي جنيا ذني قد تمنع بالصلاة والصوم وأن حيلا تكن حناني وأن الدنيا حناني سلا أذني قال فيتي أنعت لك هو أنعت لك كرسفا الكرسف نساء أولوغا فإنه يذهب الدم إذا كنت أولوغا زي الدين إنما أنا يتوتيش قال فيتي هو أكثر من ذلك أي أبو يهوت حكى يا رسول الله يا فقر كن أساء أولوغا يتح دبايكي ديوان قال فيتي فاتخذي ثوبا كتامو تفا تفا ma'ana ki daure ki daure ki kun da shi tace ko akthar min dalik ay yafat inna ma akhudu fajjan warara fa nake ya rasulullah shine akhudu fajjan warara kawai nake yi irin yadda an yanka rago yake ba shine ma'anar fajj ya sa ake fani kala sama a aikin hajji yake cewa a abubuwa guda biyu da Allah madaukaki ya fi so a gun mai aikin hajji shine a asajju wato zubar da jini wajen hadaya ko abin nan ko layya ko hadaya da kuma rafin sauki da abin nan hailala labbaik allahumma labbaik da kuma duk da jini ya barara shi ne abubuwa guda biyu da Allah madaukaki ya fi so a aikin hajji a wani hadisi abin da ke so in faɗa shi ne maganar asajji to shi ne sai yin sai ki kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'amur ki bi amraini zan umarce ki da al'amura guda biyu a ayyahuma fa'alti ajza'a anki kowane ɗaya kika yi ya ishe ki min al'akhar daga ɗaya yace fa in qawliti alaihima in kin samu damar da zaki iya yi su fa anti a'lamu to ke kika fi sani abin da ya shafe ki ne إذا ما يعلم لذاته قال لها فيش الاهتداء إنما هذه رفضة من رفضات الشيطان تفني في أولنا wani kaɗi ne wani bugu ne daga shaidan da yake zuwa fatahibi sittata ayyami abinda nake so ki ci ne ki halarci kwana shida aw sab'ati ayyami ko kwana bakwai fi ilmin lahi a ilmin Allah thumma btasili kawai sai ki wanke shikenan kin gama haila nan kun ga mai annabi sallallahu alaihi wasallam yake ma'ana ki haila kika zama kwana shida ko kwana bakwai alki ya zama miki kwana ashirin da uku ko kwana ashirin da kawai ba ruwanki da mai yazo a bayan ki ɗauki haila ita ce wannan kwana shida ko kwana bakwai ɗin ko ta zarta ko ba ruwanki da ita shi ne abin da ke nufi a nan ina fata ana gane ko da kika san darasin haila a gun maza kuma ba shi da wani abu ko yau kawai dai a yi kokari ne a rike ko da wani gida za ta yi tambaya yau amma wani zai ga abin ba nasa ba ne yau wai ce to in kika kwana shida nan ko bakwai sun maftasiri sai ki wanka hatta idza ra'aiti annaki qad tahurti har sai kin ga cewa tabbas ke din kin tsarkaka a wasan qati kuma kin zama mai tsarki na ka'idi da tsahara duma na da fa salli salatan وعشرين سيكون سنة قوانا عشرين دقوة يمكن لو جيت قوانا بقي كده أو أربعا وعشرين ليلة وأيام وكما قوانا عشرين دقوة دا وننسو معنى أنت لو جيت قوانا شدة وصوميك أبنيك فإن ذلك يجذبك وأن يشيك وكذلك فعلي كل شهر كما في حق قوة النواتا لكن النبي صلى الله عليه وسلم هذا أمته حيلا يدعى تسامى بعد أن تقوانا بقي kamar haka misali za mutum da iya fahimta shi sa shaukani ke cewa wannan dalilai ko wannan maganganu da malamai suka faɗa cewa a tsarin haida shi ne kwana sha biyar ya ce da mutum kwana bakwai ma ya faɗa gwargwadon wannan hadisin na amince bin ta jashin ya ce da ya maka magana da duk da shi ma ba nasi ba ne a kan iyakan cewar amma din shawara ya bata cewa ki zaɓi kwana shida ko ki zaɓi kwana bakwai sauran ki watsi da su a matsayin istihab na ji muna gane yau gashi hadisin kuma yana da yawa na so a ce a bar shi haka a shi ne shi wa kazalika fa'ali kullu shahrin kama ta'idu nisa yi haka ki aikata wannan kowanne wata kamar yadda mata suke haila wa kama yadhkurna a miqatu haidhinna wa qibrinna kamar yadda suke sanin lokacin wato haila su da lokacin tsarkin su miqati na lokaci fa'in ƙawiti in kuma kika samu ƙarfi ya zama kina da ƙarfi ala an tu'assirin gobra wato ajiyar al'afar wato ya zama cewa kin jinkirta a zahar ki kuma gaggauta la'asar ma'ana sai ki haɗa a zahar da la'asar a farkon lokacin la'asar wata tafilina sai ki wanka wata jima'i na bainar salataini sai ki haɗa salloli guda biyu a zuhar wal asar sallar a zahar da la'asar ki yi su a lokaci guda وتؤخرين المغرب تدينكر كمغربة إتما بذاكي دولي بقى وتعدلين الإشاء تدينكر كإشائي ثم تغتسلين سيكي وانكا وتجمعين بين الصلاتين وانكا لا يأتكما حتى تارد سلولين وغدابي أكي حتى سلولين وغدابي فافعلي يجبكي حكا معنى وانك تبديك تشوفي يا بكاريكي ذاكي إيهي تدوكا أتكم وانا ذاك وغدابي ko ki dau wancan ko ki dau wannan sai ce wata tasiri na ma'al fajiri kuma ki wanka tare da alfijir kin ga kun ga nan za a yi wanka sau uku a rana da alfijir a yi wanka lokacin azahar a tsallake sai a hada da la'asar lokacin farkon la'asar sai ke wanka sai ta hada azahar da la'asar sai kuma ta saurara in lokacin magariba yayi ba za ta yi sallah ba shi ma sai ta saurara lokacin isha'i in yayi sai ta yi wanka sai kuma ta yi sallar magariba da isha'i sai ta in haka zai yi faf'ali to aikata aikata haka wasu ni kuma in azumi lokacin azumi ne ki azumi in qadirti ala zalika in kina da iko yi ba ki da wato wani abu na rashin lafiya qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai a ƙarshe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa hada a'jabu al-amrayn ilayya wannan na ƙarshen shi na fi so ma'ana zabi nake ka kuma ta san an ce ga abin da ya fi so dole da wahala kaga ta ce ta zabi na farko din wannan zata ce wannan hadisi ne hasan sahih rawahu ashabu sunan wa hada lam al-baghawi wannan ya dauko shi daga bagawi ne a sharh sunna waɗannan a takaice kaɗan ne ko guda biyu suna cikin mafi ƙarfin hadisan da suka zo a wannan babi akwai kuma yau shi yasa malaman su suke cewa gaba daidai a wannan babin kofar da tafi sauki ga mace shine al'adar inda tana da al'ada to ta kawai da kwanakin al'adar nan sun wuce ta ɗauka kawai shi kenan tashi mai istiha injini bai zami abu na biyu shine abin da shafi sifa sifa ta shi jini din da kuma duk wata hanya da za a iya bambancewa tsakanin jinin haila da na istihada saboda wata matar ta zo har yanzu ba annabi sallallahu alaihi wasallam da ta tambaye shi take a damu da haizi aswadu yu'rafu a wata riwayar wasu suna karantawa yu'rifu yu'rifu ya zo a wannan hadisi din ma'ana jinin haila baki ne haka ake sani wasu ba suka ce a aswadu yu'rifu baki ne mai wari yu'rifu ma'ana mai wari yawwa yu'rafu kuma ana sanin ma'ana ana sanin a matsayin sa baki ashe kenan sai malamin suka ce idan mutum ta ga dama kenan abin da zaka yi inda har jinin da ya gota kawai ta yi kokari ta iya sanin bambanci tsakanin jinin haila da kuma jinin da ba na haila ba ta gane cewa na haila ga yadda ke zuwa baki mai wari wancan kuwa in ta ga ba baki bane ba mai wari bane ko ya zama ba jinin haila bane da wannan ya fi karfi dangane da hadisan da su a wannan babin sai amfani da su wajen gane me za ta yi ya fata mu fahimci abu yau amma dai asali shi a yadda malam mai ahalar yake gaya mana ya sa wannan ka'idar ta kwana goma sha biyar cewa in mace jininta ya zarta kwanakin al'ada ta in tana da al'ada to ta ƙara kwana uku sai idan al'adar tata ta yi yawan da in an ƙara kwana uku zai wuce sha biyar kadda yake fita daga sha biyar sha biyar da iyakar kwanakin da in ya gota to ba sunan haila ina fatan fahimci wannan saboda abin da suka ɗauka na cewa aksaru ayyamin haizi shine kwana goma sha biyar wanda ku bai kai haka ba dama ko ta duba al'adarta ko kuma idan mai fari sai ta saurara har zuwa wannan kwana goma sha biyar sannan za mu zo mu ji maganar mai haila insha Allah sai mu bashi. lasa bai yawa kuma an fahimta sai inda wani abu ma kara magana a kansa insha Allah da da sun yi magana insha Allah na amma ne
ala wai dangane da sarkin ne da kwana shida ya cika yin kwana bakwai za su zaɓi ɗaya da cikin waɗannan lokutan sarkin ko kuwa a cikin waɗancan sauran kwanakin da shi wani ɗauki aka ce za ta yi wanka ko dai ka haɗa a zaɓi a haka ko dai ka haɗa bazaruma yawa a ƙarshen kwana shida a ƙarshen kwanan shida mana lokacin da suka istihaba yawa ko ta yi watsi da abin gaba ɗaya kawai ta ɗauki hailin ta ɗauki kwana wannan shirin da a kwana shida ɗin ko kwana bakwai dama wannan an gama da shi amma in ya zama cewa ya haura to ta shiga istihaba to a istihaba me za ta yi shin za ta yi wanka ne a kowace sallah ko ko za ta yi wancan zaɓin kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ta yi wanka a lokacin a asubahi kuma hada a zahar da la'asar da hada magariba da isha shi ne za su ji mani na ƙarshen mana ka yi wanka mai asuba da kuma wanka magariba a zahar da la'asar lokacin la'asar da kuma yi wani wankan daban a lokacin isha'i sai ta hada magariba da isha na na na ai ba mu zo kanka ba shi bai faɗi zancen mai hailar kwanan ka nan bane yana nan cewa yi walil hamil ba da talaf da ashirin za mu zo kanka yau na na eh wannan abin da za su ɗauka talfiki za su talfiki shi ne a haɗa kwanakin lokacin da suka kai mun bakwai ta saba to su tsaya akan bakwai shi ne abin da za su bayan ya wuce wannan ita ya ci gaba to ɗauka kawai istihaza ne in ka ɗauki wannan magayar kudin yadda wannan hadisi na hamna cikin cikin shi yau sannan duk abin da ya biyo bayan sa sunan sa ne sunan sa istihab wannan mafi yawan mata na ga abin da suka ɗauka ce kuma ya fi musu sauki in dai mace tana da al'ada ta da ta sani kawai daga ranar da ya wuce ta ɗauka istihaza take yau barin sa har kwana sha biyar ɗin nan dalilin su ba mai ƙarfi ba ne gaskiya yau to Allah dai ya kyauta mana wannan tsallake tsallaken misali da yake kwana biyu ko uku ya sauki sake ta mata bayan kwana ɗaya na wannan tsakanin na ta ce za ki a cikin hailafin yawa in ta ga ya ɗauke za ta yi wanka ta sallah in ya dawo ta ɗauke shi haila yau domin aka ce ba jini ai ba za ta zauna ba ta sallah yau in dai ya ɗauke din za ta yi wankan ta kai sallah saboda me saboda yanzu babu ne ba za ta ce a'a sai na zauna na gida ba la'alla al'adar ta ce ta sallah ya dawo wannan iya biyu da haka kaga idan ta ce ba za ta yi sallah ba kaga ta zauna cikin ƙarfi kuma ba ta yi sallah ba amma in ya dawo mata za ta ɗauke shi wancan ilimin eh sai idan ta haɗa kwanakin sai ta ga ya wuce yadda ta saba al'ada ta in kwana bakwai ne ko shida to shi kenan sai ta dauka a wannan fa abin sunan su istihab ina fata mun gane abu ma'ana za ta yi abin da ake cewa talfiki shi ma zai gaya mana labbaqat ayyamu ma'ana ta tattara kwanakinsa har sai idan ya fi duk da a, kamar yadda mai izi yake faɗa labbaqat ayyamuhu idan ya zama ya zarce ne da lissafa bai wuce ta zama bai wuce kwana goma sha biyar ba ta tattaro wancan da wannan da wannan ta haɗa duk tsaya wanda ya mata fifty ya yi kwana biyu ya tsaya ya ƙara uku ya tsaya ya ƙara uku ya tsaya to in ya kai sha biyar to daga nan kuma sai ta ɗauki kanta mai istihaba gwargwadon wannan cewa wa ya fi mafi yawan kwanakin haila shi ne sha biyar in ku ta ɗauki iya al'ada ta shi ne ka'ida kamar a hadisin wannan fatu mutu binci abi ubaishi to shi kenan kawai daga ta samu kwana shida ko bakwai sai ta aje komai sai ta ci gaba da wato abin da yake ma'ana ta aje mai ta haila ta ci gaba da sallah a matsayin ita mai istihada ce wannan darasin dama zai muku wahalar gane wasu dabarun ku da shi amma dai yana da muhimmanci a kan shi saboda mutan gida za su rika tambaya a kan sai ka san mace galibi ba zuwa za ta yi masallaci tana fatawa ba ko yau ko ganta shi ne malamin ta yau za su ce sa wajibi maza su san wannan harkar yadda in suka koma su za a tambaya su ne masu fatawa a cikin gida ka gane da kunya ka zo kuma ka ce kai ba ruwanka da wannan harka ka fito kuma kana tambaya da kan mata duk da haka ba abin kunya ba ne da ka je ka gaya mata abin da ba shi ne addini ba wanda ka zo ka tambaya ɗin yau ba kunya da tambaya amma dai ba za ka ga mutum zai ji cewa ba wajibinsa ba ne ya san waɗannan abubuwa amma yana da cikin wajibi kasancewar yana da alaka da iyalinku yana da alaka da kai kanka saboda tsarkin zaman gidanku da hulɗar da za ka yi da matarka duk yana da wannan alaƙa ɗin ka san lokacin da kuke sarki dama an haramta maka kusance ta a lokacin da ba ta sarki dole ka san wannan hukunci ka san kwanakin al'ada da kuma lokacin da ya zarfi duk waɗannan ka'idojin bai kamata a jahilce su ba Allah ya samu ƙara fahimta Allah subhanahu ta'ala ya ilmantar da mu ilimi mai amfani kuma ba mu ikon aiki da shi Allah subhanahu ta'ala ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali a ƙasar da ya mana ikon fitintunu duk wanda Allah maɗauki sa yana da wani abu ko bukata ta alheri muna roƙon Allah ya biya masa wannan bukata wanda ba su da lafiya a cikin muna roƙon Allah ya ba su lafiya duk tsananin ciwo Allah ya sauƙi musu shi ko a jikinsu ne ko a yayansu ko matansu ko dukkan duniya Allah ya biya mana albarka baki ɗaya wa akhiru da'awana alhamdulillahi rabbil alamin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين